أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 18 da watan rabiul awwal shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 14 da watan goma shekara ta 2022 miladiya zan mu fara karatun wannan littafi namu a inda muka tsaya shine a sunan na al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wancan darasukan da suka kare a wacce shekara mun tsaya mun tsaya a darasi na 29 wannan shi kasance shine darasi na 30 kuma ba mu gushe ba dai muna cikin kitabu tahara masu salula Allah su sa ta cikin silensi ko kuma a huddare su kawai zan mu tashi cikin kitabu ɗahara wannan shine darasi na talatin a kitabu ɗahara zan mu tashi babu rajulu yusulin fayi umaru bilgusul baban da ke bayanin mutum ne zai musulunta ana umarta shi da wanka kahuri ne ya musulunta umarta shi ake da wanka kamar da muka yi nuni bayan gwa duba da yanzu lokacin namu bai ba mu dama awa biyu tsakanin la'asar da magaruba ba a samun awa biyu kawai muna zauwa ina shigowa kawai fara muke jiran wasu ban mu yi shi muna shigowa kawai fara muke yace al-imamu abi dawud rahimahullahu ta'ala yake cewa baban da ke bayanin mutum ya musulunta a umarce shi da wanka hadisi na 350 daidai muka tsaya wancan gamu yanzu zan mu tashi hadisi na 351 al-imamu abi dawud rahimahullahu ta'ala yake cewa haddasa muhammad bin kasir al-abdi أخبرنا سفيان أخبرنا الأجر عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم daga kakan shi Qais ibn Asim kala yake cewa ataitu annabi sallallahu alaihi wa sallam uridu al-islam nazo wajen annabi sallallahu alaihi ina nihin musulunci ina nihin in musulunta fa amarani an aktasila bima'in wa sidrin sai annabi ya umarce ni in yi wanka da ruwa da kuma magariya da ruwa da magariya a wancan lokacin magariya ita ce a matsayin abin nan kinsu ita ce matsayin sabulinsu cikin wannan hadisin mai sharhi ya ce akwai dalili zahiri kyarara akan cewa wanda ya musulunta ana umarta shi da yin wanka don umarnin annabi sallallahu alaihi yana nuni akan wajabci annabi ce mishi yayi ka je ka yi wanka umarnin annabi ana ɗaukan shi akan wajabci khattabi al-imam al-khattabi mai ma'alimus sunan wanda muka yi bayanin cewa shine farkon wanda yayi sharhin sahih bukhari a alamul hadis ko kuma alamul sunan Allah shi kan khattabi yake cewa hazal gusul inda aksar ahlul ilmi alal istihbab la alal ijab wannan wankan a wajen mafi yawancin malamai na kahuri in ya musulunta mustahabbi ne ba wajibi ba shafi'i yake cewa Allah mushi rahama idan kahuri yan musulunta ina so yayi wanka ma'ana ina bai nuni ga wajibci ba idan bai aikata ba kuma bayyana janaba ya wadatar mushi yayi arwala kawai yayi sallah Ahmad bin Hanbal da Abu Saur suna wajabta wanka ga kahuri idan ya musulunta dan duba ga zahirin umarnin Annabi sallallahu alaihi wa qalu la yakhlul mushrik min ayyami kufrihi min jima'in aw ihtilamin huwa la yaghtasil yace kahuri bai wohintuwa a lokacin kahurcin shi kuma ya kasance yana da janaba ko kuma ya kasance yana tare da yayi maholki kuma ba wanka yake ba kuma ko da ya yi wankan a yana matsayin kahuri bai yi abin nan ba wankan shi bai yi ba don ibada kahuri ba ibada ba ce wannan shine duka dalilin wajabci ga su wanda suka je ga wajabci suka ce don saboda wankan janaba farilla ne daga cikin farilla ta addini wannan kuma bai yi wa ya wadatar mishi sai bayan ya yi imani kamar sallah da kamar sallah da zakka yadda yana da dukiya can da in yayi zakka yana kahuri ba amfanin da zai ta mishi haka nan in yayi sallah ba amfanin da zai ta mishi to haka wankan janaba shi in yayi ba amfanin da zai mishi ko da yayin ma shi yasa ake umarta shi da yayi wanka kuma suka dauke shi akan wajabci da wannan dalilan Malik Allah mashi rahama yana ganin cewa wankan kahuri idan ya musulunta yana ganin shi sun yi sabani akan mushriki yayi arwalla a lokacin shirka shi sannan sai ya musulunta wasu daga cikin malaman Hanafiya suka ce yana da damar yayi sallah da arwalla shi da yayi a cikin shirka yana cikin shirka shi yayi arwalla amma kuma nan da nan sai yin musulunta hanafiya sun tai akan cewa arwalla shi zata amfanar da shi kawai ya tashi yayi sallah sai ce da yayi taimama sannan kuma yan musulunta bai da damar yayi sallah sai ya sake wata taimama a cikin musulunci idan ya kasance bai samu ba ruwa yace bambanci tsakanin guda biyun ita taimama tana buƙatar niyya niyya ibada kuma bata yiwa ga mushriki tsarki kuma da ruwa bai buƙatar niyya wannan wa duka manganin hanafiya ne duk da malamai ba su ta yi akan haka ba a ruwallashi yana matsayin mushriki ba zai ta amfane shi ba sai ya sake abin nan idan ya samu ruwa yana cikin halin shirka shi suka ce hukunci ya inganta gare shi kamar yadda ya inganta ga musulmi al-imamu shafi yake cewa idan yayi arwalla yana mushriki ko yayi taimama sannan yan musulunta to ya sake arwalla bayan sai ya sake arwalla yayi sallah dan saboda yayi sallah cikin musulunci hakanan taimama babu bambanci tsakanin su isa ce sai dai lakinnahu law kana junuban faktasara summa aslama amma da a ce yana da janaba yayi wanka sannan yan musulunta to ɗaliban Abu Hanifa Shafi'i sun yi sabani akan wannan cikin su akwai wanda ya wajabta mishi wanka na biyu sai ya sake kamar arwalla daga cikin hukun akwai wanda ya bambance yace ba sai ya sake ba yake ganin dai zai arwalla akan kowane hali idan ya musulunta ya san cewa janaba bata same shi ba a lokacin da yake kahurci bai taba samun janaba kamar masalan sabon balaga ne to wannan babu wanka ba an ce wajibi bane gare shi a maganar jama'a su ga baki daya magana ɗaliban abu wannan al shafi magana ahmad cikin hadawa tsakanin wajibci wanka da arwalla yace idan ya musulunta shi ya daidai da hadisi kuma shi ya dacewa da kiyasi al'azim abadi mai auna sunan abi da mai auna ma'abur sharhi sunan abi da yake cewa man qala bi wujubi al-iktisal ala al-kafir idza aslama huwa muwafiqun bi zahir al-ahadith wanda yace malaman da suka ce idan kahuri ya musulunta sai wajibi ne yayi wanka yace shine daidai kuma dan saboda shi ya dace da hadisi gashi kyarara umarnin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace dan saboda hakikan lamarin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ana dokan shi akan wajibi wannan ka'ida ce a usulul fiqh idan Allah ko manzon shi suka yi umarni suka ce a yi kaza ana ɗaukan wannan umarnin akan wajabci in ba an samu wani dalili ko ta karina da take kau da wannan wajabcin zuwa ga mustahabbanci ko sunnanci ba nan ko ba a samu wata karina ba wannan ku hadisi tirmizi da nasa'i sun huddo shi tirmizi yace shine mafi ingancin hadisin da ake huddawa cikin baban wankan kafirin ya musulunta hadisi na 352 al-imam abu dawud rahimahullahu ya ta'ala yake cewa haddathana makhalid ibn khalid akhbarana abdurrazzaq akhbarana ibn jurayj qala ukhbirtu an uthaym ibn kulayb an abihi an jaddihi annahu jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qad aslamtu yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace na musulunta faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam tana yiwa wajen wani ya karbi musuluncin dan annabi ne ai mai bada musuluncin ya ce na musulunta tana yiwa wajen wasu daga cikin sahabbai ko wasu sun tafi garinsu yan musulunta don inda a garin madina ne da annabi ne sallallahu za a zo ma a ci za a musulunta sai annabi sallallahu alaihi yake ce mishi alki anka sha'arul kufur ka geho gashin kahurci gashin da ke jikinka na kahurci ka rabu da shi ya kulu ahlik yana nihin ka je kai aski qala sai ce wa akhbarni akhar wani ya bani labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala li akhar ma'ahu annabi ya ce ma wani mutum tare da shi allike an ka sha'arul kufri waqtatin ka geho gashin kahurci kuma kayi kayi kaciya da yake cewa ka geho gashin kahurci ba wai yana nihin ba cewa duk wanda ya musulunta ana umarta shi da cewa sai yayi aske an lazumta mishi cewa sai ya aske gashin kanshi kamar yadda aka lazumta mishi wanka yace bar ida'atu sha'ar ila al-kufri bace bar idafatu shi'r raba gashin da aka yi zuwa ga kahurci yana nuni akan cewa aske gashin wannan ga kahurai ne wanda akwai alama ta kahurci tare da su ma'ana annabi ya ga wani gashin shi da yake da siffa tasa ta shiga ta kahurai ko irin wani aski nasa na kahurai shi yasa ce mishi ka je ka aske gashin kahurci ba wai ana nihin ba cewa gashin ne kahuri in yan musulunta ya an ce mishi je ya aski ba wannan ba ake ne shi yasa fa'idar da ta sa annabi ya raba gashin zuwa ga kahurci a gashi babu kahurci amma gashin da ya zama na akwai alama kahurcin alamarsa ta kahurci shi yasa annabi sallallahu alaihi ya dafa shi zuwa ga kahurci yace kahuran hindu da masar sun kasance suna da alama a jikin gashin su shine gashi suke mai tsawo wanda ba su yanke shi har abada idan suka taho to musulunta sai a umarce shi cewa su aske daidai gwargwadon wanda yake alama ce ta kahurcin su bar daidai wanda yake na bukata shi yasa annabi ya umarci kakan usayim tare da shi akwai gashin kahurci cewa ya aske shi wannan shine wallahu a'lam sai babe na gaba babe na 131 wancan babe ne na 130 daidai babu na 131 Imam Abu Dawud Allah mishi rahama yake cewa babul mar'ati tagtasilu tagsilu thawbaha allazi talbasuhu fi haidiha baban da ke bayanin mace ta wanke tuhar ta wadda take sawa lokacin hailata lokacin tana haila tana da tufa to in ta je wanka in ta hudda ta ta wanke ta hadisi na 353 al-Imam Abu Dawud yake cewa da sanadin shi muttasil حدثنا أحمد بن إبراهيم أخبرنا عبد الصمد بن عبد الواحد حدثني أبي حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر الأدوي يعني أنهن كاكر أبي بكر الأدوي عن معاذة دقى معاذة الأدوية قالت تكيتيوا سألت عائشة عن الحائدي ناتم بعائشة غمي دمهيرة يصيب صوبها الدم جني يسامت يتبتو حتى قال سيتكيتوا تغسله توانكيشي fa'in lamai zaba asarhu idan gurbin shi bai tahi ba alama shi ba ta tahi ba jinin jini yana da wanda ko ka wanke shi ana dan samun jajaja a jikin shi wanda bai huta ba kwata-kwata launin shi ma ya ce faltu gayyarhu bi shay'in min sufura ta hudda shi da wani abu na abun nan na sufura kala sai take cewa walaqad kuntu ahidu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasa hiyadin na kasance a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ina haira haira guda uku jami'an gabaki daya la agsilu li saban ban wanke tuhata cikin wannan hadisin yana nuni akan cewa wannan hadisin yana da hukuncin hadisi ne marfu'i wadda take sanya tuha a lokacin hayarta a cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a mishi inkari ba wal qawlu bi anna annabi sallallahu alaihi wasallam yaqif ala fi'liha fa huwa ba'idun jiddan wanda zasu ce ba hukuncin marfu'i ake bashi ba suna cewa tana yiwa annabi bai san ai wannan ba a ce ba raba ma annabi ba an raba dai zuwa ga cewa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin kaza duk kuma abin da aka ce zamanin annaba ana yin kaza kawai ɗaukan shi hukuncin marfu'i ne ba za a kawo hujja cewa mai yiwa ai annabin bai sani ba to inda kuskure ne annabin Allah zai sanar da shi ya musu bayanin cewa wasu suna kaza wasu suna kaza a bari kuma dan akwai irin wannan diyawa a cikin shari'a hadisi na gaba na 354 haddasa Muhammad bin Kasir al-Abdi in ji Abu Dawud yake cewa أخبرنا إبراهيم بن نافي قال سمعت الحسن يعني بن مسلم يذكر أم مجاهد قالت عائشة عائشة تكيتشوا ما كان لإهدانا إلا صوب واحد تهيد فيه ɗayan mu ba ta kasbe kasancewa gare ta tuha guda ɗaya wadda take yin haila a cikinta ma'ana don saboda kuncin tuha tuhar da take haila ita ɗaya ce fa'iza ko kuma fa'in a wata nuska fa'in asabahu shay'un min damin idan wani abu ya samu tuhon nan na jini ballatu bi riƙe haita jika shi da miyanta sun makasa atuhu bi riƙe hasannan ta kankare shi da miyanta ta jika shi tun da bushiya zai ta jika shi da miyanta kuma haita kankare alkhattabi yake cewa Allah mashi rama ma'anar shi shine tana kankare shi da miyanta kamar yadda ake kankare kwalkwata da farce hadisi na gaba na 355 الإمام أبو داود أبو داود رحمه الله تعالى كتوى حدثنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي أخبرنا بكار بن يحيى حدثتني جدتي قالت كاكاتا تابان الأباري تتشي دخلت على أم سلمى فسألتها امرأة من قريش yace na shiga a wajen ummu salma in ji kakashi take cewa na shiga wajen ummu salma sai wata mace ta tambaye ni daga quraishawa ani salati fi saubil haid akan sallah cikin tuhon mai haira mai haira ce ta yi haira a cikin tuhab jinin bai taba tuhab ba amma kuma ta yi sallah cikinta faƙarat ummu salma sai ummu salma take cewa kada kana yusibun alhaidu ala ahadu rasulullah sallallahu ya kasance haira tana samun mu a zamanin annabi sallallahu fatal basu hidana ayyamu haidiha sai ɗayan mu ta zamna kwanukan hairarta summa tadhuru sannan ta yi tsarki fatan zuru sauban lazi kanat taqalibu fihi sai ta yi duba zuwa ga tuhar da take jijjuyawa a cikinta fa in asabahu damun idan jini ya same shi ga sallahu sai mu wanke inda jinin ya samu ba ta jijuya ta ga inda jini ya ta wanke wa sallaina fihi kuma mu salla a ciki wa illa mai kun asabahu shay'un tarakna idan ya kasance ba abin da ya samu tuhonnan sai mu bar shi wa lam yamana ana zalika an nusalli wannan bai hana mu mu yi salla a cikin ta matukar dai ba a samu jinin ba kyarara a jikin tuhar haka najasa take hukuncin ta in ba ka ganta jikin tuhar ba batta da wannan batta da tasiri ta ce wa ammal mumtashida amma mai sarce kanta da masarci fa kanat ihdana takunu mumtashida ɗayan mu ta kasance tana kasancewa mai sharce gashi da masharci fa idza tasalat idan ta yi wanka lam tanqad zalika batta warware wannan gashin nata walakinnaha tahfinu ala rasiha salasa fanat sai dai tana kwarara ma gashin kanta kwarara ruwa so uku fa iza ra'atil balala idan ta ga jika fi usuli sha'ra a cikin asalin gashin kanta da lakatu sai ta tuda shi summa afadat ala sa'ir jasadiha sannan sai ta kwarara ruwa a sauran jikinta wannan sufar wanka ne take wada yadda suke yi hadisi na gaba na 356 wanda tahiyya shi ɗaya da wanda ya gabata al-imam abu dawud Allah mushi rahama yake cewa haddasana abdullah ibn muhammad an-nufaili akhbarana muhammad ibn salamata an muhammad ibn ishaq an fatima bint al-munzir an asma bint abi bakr qalat asma diya abi bakr tace sami'tu mar'a sami'at sami'tu mar'atan naji wata mace tas'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa tasna'u ihdana bi saubiha yaya dayar mu take aikatawa da tufatta izara ati tuhura idan ta ga tsarki a tusalli fihi shin zatta yi wannan a sallah a cikin shi kala sai yake cewa tanzuru zatta yi duba fa in ra'at fihi daman idan ta ga jini fal taqrusuhu bi shay'in to ta kankare shi da wani abu min ma'in na ruwa wal tandaha sannan ta yi mishi yayyahi malam tara matukar bata ga jini ba wa tusalli ko kuma wal tusalli fihi ta yi sallah a cikin shi hadisi na gaba wanda tahiyarsa daya hadisi na 357 haddasana abdullah ibn maslama an malik shine alkanabi an malik an hisham bin urwa an fadima bint munzir an asma bint abi bakar annaha qalat take cewa sa'alat imra'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat wata mace ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah a ra'aita ihdana idza asaba sa'uba haddam ba mu labarin ɗayan mu idan jini ya taba tuhatta min alhaidati na haira kaifa tasna ya zattai kala sai ce za a saba ihda kunnan dama idan jini ya taba daya ku min alhaid na haida fal ta karsu ta kankare shi summa litan dahu bil ma sannan ta mishi yayyahi da ruwa summa litusalli sannan sai ta yi sallah anan gurin al-imam al-khattabi Allah mishi rahama yake cewa cikin shi akwai dalili akan cewa najasa ana gusar da ita ne da ruwa ba wani abu mana cikin sauran abubuwa da suke ruwa ruwa wanda suke kama da jini wanda babu bambanci tsakaninsu kuma wannan ita ce maganar jamhurin malamai inji al-imam al-hafiz al-khattabi rahmatullahi alai wannan kamar raddi ne ke zuwa ga malaman hanafiya wanda sun tahi akan cewa komi ma idan ya kasance kullu ma'iwan zahir duk wani abu wanda yake ruwa ruwa yana iya wankewa ko ruwan hura ne ko ruwan coca cola ne ko na menene ko essence ne kawai kana iya wanke tuhakka da shi najasa ta samu sune yake nuni gami da mazhabinsu ma'ana shine abin da yake wajibi abin da yake wajibi shine a wanke da ruwa yace daga Abu Hanifa da Abi Yusuf babban ɗalibin Abu Hanifa yace yajuzu tadhhirun najasa bi kulli ma'in tahir ya halitta wanke najasa da dukkan wani abu wanda yake ruwa ruwa ko mai tsarki hujjar su hadisin Aisha wanda ya gabata suka ce da a ce bai tsarka miyau bai wanke suka ce hadisin da ya gabata gashi da miyau suka ce suna kankariya da miyan bai tsarkake ba da annabi ya yi musu hani wannan hujjar yan hanafiya kenan sai a ba su amsa da cewa tana yiwa abin da take nufi hudda gurbin shi kawai ba da miyan bane ta wanke sannan kuma ta wanke bayan haka bayan haka wankewa za ta ba ta dogara da gogewa ba kaɗai hujjar jamhurin malamai dai ita ce daidai cewa da ruwa kawai ake wankewa hadisi na gaba na 357 al-imamu abu dawud yake cewa haddasana musaddadun haddasana hammad wa haddasana musaddadun qala qala yace haddasana isa ibn yunus ha ha'u tahawil wa haddasana musa ibn isma'il akhbarana hammad ya'ni ibn salma an hisham bi hadha al-ma'ana qala suka ce su dukan su huttihi sannan ki kankare shi cikon hadisin can baya sun makarisihi sannan kuma ki goge shi bilma'i da ruwa sun mandihi sannan ki yi mishi yayyahi hadisi na 359 al-imam yake cewa haddasana musaddadun haddasana yahya ibn sa'id al-qattan an sufyan kala yake cewa haddasani sabitul haddad sabit bakeri ya bani hadisi haddasani adi ibn dinar kala yake cewa sami'tu ummu qais bint mihsan taqulu tana cewa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dammil haidi na tambaye annabi sallallahu alaihi gami da jinin haira ya kuni fi sauba da zai kasance cikin abin nan cikin tuha kala sai ke cewa hukihi bi dil'in ki kankare shi da wannan ki kankare shi da da icci wagsilihi bi ma'in ki wanke shi da ruwa wa sidirin da magariya a cikin hadisin da yace ki wanke shi bi dil'in addil abinda aka sani da addil shine haƙarƙari annabi sallallahu a wani hadisi yana cewa inna innal mar'ata khuliqat min dil'in a'waj mace an halice ta daga haƙarƙari wanda yake karkatacce to nan addile ba haƙarƙari ba ice kawai yake nihi asalin addile shine kawai dukkan wani karkataccen abu al-imamul khattabi yake cewa abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da kankare shi da icce dan ya kasance abin da ya dan fare ya bushe ya like jikin tuha an samu damar kankare shi da dakahin aje zuwa ga wanki dan ya hudda gurbin nashi da alamar shi hadisi na 360 al-imam yake cewa haddasana nufaili haddasana an ibn haddasana sufyan an ibn abi najih ana ata ana aisha qalat kad kana yakunu lihdana dir haqiqa yana kasancewa ga ɗayan mu tana da riga fihi tahidu a ciki take yin haila wa fihi tusibu hal janaba a cikin tuhar janaba take samun ta dukkan saboda kunci da rishin tuhahi summa tara fihi qataratun min damin sannan sai ta ga wani dugo na jini fatasqahu bi riqiha sai ta kankare shi da wannan da miyanta ta qasahu shine tudallikuhu hadisi na gaba duka dai ma'anarsa ɗaya wannan hadisan da al'imam yake kawowa hadisi na gaba na 361 haddasana qutaybatu bin sa'id inji abu daud haddasana bin lahi'a an yazid bin abi habib abdullahi bin lahi'a shine wanda malamai suna ta sabani akan amsar ruwaya shi kuma sanannen magana ce cewa ikhtalada fi akhir umri a ƙarshen rayuwar shi ya sami ikhtiladi saboda maktabar shi da ta kone kuma a cikin babu jimawa malamai sun yi al'am al'am al'am fi sanar mariya ma a sanar ta sanar lalata tarbo laisa tarbo ba ku ba wanda suka zo bayan abdullahi bin lahi'a malamai sun yi sabani akan shi shine wanda nan muku bayanin ba jimawa ba a kai bai kai wata guda ba aka yi munakashar risala doktora akan marwiyat na abdullahi ibn lahi a cikin kutubu sunna dukkan su gaba daya wanda mujallad wajen bakwai ya zo yan sanar ula su yi malar za'ibu na ilmin nafsu al'amu ne suka yi al'amu ne suka yi ba tarbawa ku ne kuka ilmin nafsu tarbawa abdullahi ibn lahi'a wanda wannan yake nuna mana ilimin hadisi kullum bai rasa majalin bincike da majalin bahasi babu wani ilimin da yake bukatar bincike a kullum sama da dukkan wasu takhasusat kamar ilimin hadisi gashi marawaici ɗaya ne mutum ɗaya ɗauki abin nan bahasin da ya yi risala mujallar bakwai dukkan su kowanne ya kai wannan akan mutum ɗaya abdullahi bin lahi a shi ɗaya wanda muna kasha sai zama ake ana karawa aka zamna ma sai an kara sai an ƙara zama amma wa'id aka yi ta ɗauka ba mau'id ɗaya ba da yazid bin abi habib daga isa bin talha daga abi huraira ake cewa anna khawlata binti yasar atatin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat khawla binti yasar ta zo wajen annabi alaihi salatu wassalam sai take cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah innahu laysa li illa sawbun wahid ni ban da sai tufa guda ɗaya wa ana ahidu fihi kuma cikin nake haira fa kaifa asana ya zan aikata kala sai ke cewa iza hurti idan kika yi tsarki fagsilihi ki wanke shi sun masalli fihi sannan ki salla a ciki fa kala sai take cewa fa in lam yakhruj dam idan jinin bai huta ba kala yakfi ki gasalu dam ya wadatar miki wankewa da wanke jinin kawai wala yadurruki asrahu asruhu gurbin shi ba zai cutar da ke ba ma dama kin wanke dan wani jajar da zaki gani wanda in har tuha ce ma musamman raba ta da abun jan nan yana da wahala to don wannan ganin alama ta jajajakin nan bai cutarwa ma dama dai an wanki a nan gurin da yake cewa haulatu binti yasar alhafiz al-mizi cikin littafin shi al-atraf yake cewa hazal hadisi fi riwayat abi sa'id ibn al-arabi wa lam yadhkurhu abu qasim yace wa laysa fi fi hadha al-hadith min riwayat al-lu'li faliza lam yadhkurhu al-munziri a cikin riwayar abun nan lu'li bai ambaci ba wannan hadisin wadda suke da nuska tashi za a samu wanda wannan hadisin kwata-kwata babu shi abinda da yake nihin cewa hadisin sabit tabbatacce ne cikin sunan abi daud amma a ruwaya ibn al-arabi Allah mushi rahama yana daga cikin nusakh na sunan abi daud akwai shi ai banda ruwayar lu'lu'i hadisin a cikin shi akwai ibn lahi'a shi kuma yana da rauni duk da bambancewa yanzu shi wancan bawan Allah da ya bahasi in kana son duk wani hadisin da ya zamana duk wani hadisin da ya zama na akwai ambaton ibn lahiya a ciki zaka gan shi da bayanin hukuncin shi da martaba shi da kawai ya zama na ta mausu a ce ta ilimin ibn lahiya a tattare babu wani hadisi ɗaya wanda na ibn al-marwiyat ne na ibn lahiya shi yasa ya bar shi a sake zaka same shi a can inda har za a same ta tursala ce kayyima mai kima mai daraja a cikin babanta babi na 132 babu salatu fi saubi allazi yusibu ahlahu fihi babin da ke bayanin cikin yin sallah cikin tuhar da mutum ya sadu da iyalin shi ko kuma yujami'u fihi ar-rajulu ahla a cikin wata nusakh na sayi sunan abi daud akwai mai wanda yace yujami'u fihi ar-rajulu ahla a cikin wata nuska haka aka ambata hadisi na 362 al-imam yake cewa haddathana Isa ibn Hammad al-Misri akhbarana Lays an Yazid ibn Abi Habib an Suwaid ibn Qais an Muawiyah ibn Abi Sufyan annahu sa'ala ukhtahu ya tambayi yar uwashi ummu Habiba zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam matar Annabi sallallahu alaihi wasallam hal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi sawbi allazi jami'u fi shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah cikin tuhar da yayi jima'i da ita fa qala sai ta ce na'am idza lam yara fihi azan idan bai ga wata kazamta a jikin shi ba annabi idan bai ga komai a jikin tuhar ba babu mazi babu mani a ciki zai yi sallah da tuhar wannan tashi babi na 133 babu salatu fi shu'urin nisa baban da ke bayanin sallah cikin yar singiletin mata tuhar ta ciki tuha ta ciki ba ta waje ba ashewar kamar yadda a cikin wani hadisi da diyar annabi zainab ta rasu an beko mishi ya beka hikiukin shi gyabtan shi yace ashir na ha'iya ma'ana ku sa mata ita ta zame mata rigar ciki ashewar shine rigar ciki hadisi na 333 haddasana ubaidullah ibn mu'az akhbarana abi inji abu da ma'ana akhbaran al-ash'as an muhammad ibn sirin an abdullah ibn shaqiq an aisha qalat Aisha take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli fi shu'urina annabi ya kasance bai sallah cikin tuhon mu ta jiki ta can ciki aw luhufina ko kuma marhin mu abinda ake rufa wajen kwanciya Ubaidullah yake cewa shakka abi baba na yi shakku fi shu'urina aka ce ko fi luhufina ba wai asalin hadisin ba magana take haka kaga hatta da babe yana shakku ana nasaba mishi bai ce ba a wannan arihi kai nasaba ma baba na mantuwa a cikin abin nan amma da ke amana ce baban shi ne ma yi shakku sai ya bayyana hadisi na 364 haddasan al-hasan ibn ali akhbarana sulaiman ibn harb akhbarana hammadu an hisham an ibn sirin an aisha take cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli fi malahifina annabi ya kasance bai sallah cikin bargunan mu abun ruha ko dara ko bargu qala hammad hammad yake cewa sami'tu sa'id ibn abi sadaqa naji sa'id ibn abi sadaqa qala yana cewa sa'altu muhammadan anhu na tambayi muhammad gami da wannan hadisi falam yuhaddisni bai bani hadisin wannan ba wa qala yace sami'tuhu munzu zaman naji wannan hadisin da jimawa wala adri mimman sami'tuhu na mance daga wa na jiyo hadisin nan wala adri a sami'tuhu min sabatin amla aula ban sani ba daga tabbataccen malami na ji shi ko kuma wani ko kuma ba haka ba ko mai rauni ne fasalu anhu ku je ku tambayi wasu akan shi kaga babban malami na hadisi ga abin da yake faɗa akan hadisi ɗaya ɗaya ɗaya ne yake shakku yana hardace da shi yana da rijal insha amma ya mancewa ya bashi shi ba zai bada shi wacce ku je ku tambayi masana ban ni bada shi kuma haka malaman hadisi suke cike da adalci cikin sha'aninsu babu cewa bari in rihe kawai ba da haka nan ma kan mutunci na zube a ce ko an nasaba mini rashin sani abinda suke kallo adalci da amana hatta da kahurai hatta da kahurai sun tabbatar da ikirari suna da malaman hadisi sun tabbatar da cewa babu wani ilimi da ke kumshe da adalci kamar ilimin hadisi babi na 134 babu rukhsat fi zalik baban da ke bayanin rangwame a cikin haka manhajin al-imamu abi dawud ne mun gani mun yi bayani in buga wanda bai mance ba al-imamu abu dawud yana daga cikin manhajin shi idan abu an yi hani akan shi kuma aka yi rukhsa sai ya yi babi a kan hannun kuma sai kawo rukusar can ya kawo hadisan nan ya kawo hadisan ya nuna maka wancan hannun ya tashi daga aiki an bar zancen shi ko kuma yana nan amma ba a kan hani na haramci ba hadisi na 365 al-imamu abu dawud yake cewa haddasana muhammad bin sabbah bin sufyan akhbarana sufyan an abi ishaq shaybani sami'tuhu min abdullah ibn shaddad yuhaddisuhu an maimuna annan nabi sallallahu alaihi wasallam sallawa alaihi mirdun annabi yayi sallah tare da shi akwai wani bargo wa ala ba'di azwajihi minhu kuma bangaren wasu daga cikin matan shi rabin bargon yana bisan shi waya ha'id kuma tana da haila ma huwa yusalli wa huwa alai annabi yana sallah kuma bargon yana jikin shi ma'ana kamar irin doguwar dara ko dogon bargo wanda ita tana kwance ta rufa da rabi wani bangaren kuma yana jikin annabi alaihi salatu wassalam da a ce an hana tufar da ke jikin mace tuhar da ke mace ta sanya take jikinta matukar dai ba najasa gare ta ba ba za ka yi sallah da ita ba da wannan annabi ba zai yi sallah ba ga ta kyarara ma tana jikinta ma ba bayan ta hudda ba shine mahallu shahidin hadisi na 366 haddasana Usman ibn Abi Shayba dan uwan Abubakar ibn Abi Shayba wanda ke zuriya su duka gidan ilimin hadisi ne akhbarana waki ibn al-jarrah akhbarana talha ibn yahya an ubaidullah ibn utba ana aisha qalat daga aisha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil layli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da daddare wa ana ila janbihi ni ina dabara da shi wa ana ha'idun kuma ina mai haila wa alayya mirdun a tare da ni akwai wani bargo li wa alaihi nawa li nawa ne wa alaihi ba'dahu wani bangaren kuma yana jikin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya gabata wancan da wannan tahiyarsa da can maimuna ce ta ambata nan kuma aisha ce ta ambata kenan kaga yana ya zo har ta hanyar matan annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa menene dalilin da yasa Allah ya halitta annabi alaihi salatu wassalam wannan nukutak tura suna gihar annabi alaihi salatu wasalam cewa mutum ne mai son mata mai yawaita mata tunda har yana da mace sha uku ko sha kaza kuma al'umma shi ya tsaida su akan hudu wannan yana daga ce tunda su ba imani duk abin da ya zo abin da hankalin su ya ba su aiki za su yi da shi to kuma wajibin malaman hadisi ne su bayyana musu hujja da hankalin ba wai da nasi ba bai yarda da nasi balle ka ce a shi Allah ya ba shi dama ko kaza duka wannan su gani za su yi san rai ne ko da Allah ya ba shi dama da Allahn da annabin an yi sarai ya za a yi kama al'ummar ka cewa su tsaya a hudu kai ka ce guda goma sha kaza to nan gurin sai malamai suke ba da amsa cewa hikimar da ta sa Allah ya ba shi damar wannan abubuwan da ke gudana a cikin gidan shi su na kaltoma al'umma wannan kuma ci karamar kwaduwa gare ta sai in suna da yawa in wacce ta mance wannan ta tuna in wacce ta tuna wacce ta haka nan shi yasa dalilin mafi girman dalilin da yasa Allah ya ba shi damar auren mata jiyawa yanzu ga shi dai sunna ce guda biyu wannan kwanciya a cikin dare sha biyun dare annabi ya tashi yana sallah a cikin ɗakin shi a gidan shi in ba dan su ba zai kama na wannan wani zai bi shi su kwana tare da a gaban iyalin shi dan ya ɗauko sunna wannan ba ta faru ba kenan dole iyalin nashi su su ɗauko wannan sunna ga ta nan gurin sunna ɗaya ce maimuna ta kawo aisha ta kawo wannan kanshi sai cikin ilimin hadisi sai abin ya ƙara ma abin ƙarhi wanda wannan yana daga cikin manya-manyan hikimar kuma aka duba duka matan da annabi ya aura masu yawa ɗaya ce budurwa inda maslaha kan shi ce yake hange da duk budurwa zai aura ba zawaru ba wasu da yawa wasu da agololi da yawa ma ya almusu al-imam al-khattabi yake ce almir in an ce almir shine tuha wadda mace maza da mata suke sawa duk ɗaya ne gyabto ne ko kuma riga ne ana rika shi ana yin shi ne daga sufi na bushashe da makamancin shi a cikin wasu nusakh na sunan abi daud yake cewa wahiya ha'idun wa huwa yusalli wa huwa alai ita tana haira annabi yana sallah kuma yana tare da shi lafazin sunan ibnu maja annabi sallallahu alaihi yusalli wa ana ila janbihi wa ana ha'idun wa alayya mirdun li wa alayhi ba'dahu arwayin muslim kana rasulullah sallallahu alaihi yusalli wa ana hiza'ahu annabi ya kasance yana sallah ni ina dabra da shi wa ana ha'id kuma ni ina da haira wa rubama asabani sawbahu idza sajada so diyawa tuhar tashi ma annabi zai tattaba ni idan yayi sujada nawawi yake cewa Allah mishi rahama tunda muslim ya rawaito shi nawawi shine jagoran masu sharhin sahihi muslim yace cikin shi akwai dalili akan cewa tuhar mai haira mai tsarki ce sai gurin da aka ga jinin kyarar ko kuma a ga wata najasar daban kuma a cikin shi akwai halaccin yin sallah a kusan mai haila babu lahi a cikin shi akwai halaccin yin sallah cikin tuhar da wani bangaren ta yana jikin masallaci wani bangaren ta yana jikin mai haila wannan babu lahi a cikin abin na shari'a nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki yayi mana gahara wassalamu alaikum warahmatullahi